فاتي لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر من كتاب العظيم سبحان ربك ما يسمون سلام الحمد لله رب العالمين السلام عليكم أيوه muna so mu fara karatun muwadda na imam malik na hadisai na manzan allah sallallahu alaihi wasallam amma ya kamata mutane sun mene ake cewa hadisi mene matsayin hadisi a cikin addinin musulunci alkur'ani zancen allah ne wanda allah ya saukar ma annabi muhammad a cikin shekara 23 ta hanyar mala'ika jibrilu ta wahayi alƙur'anin nan allah ya faɗa mana duk abin da yake ciki gaskiya ne kuma ya kare ƙur'ani daga dukkan wani magana ba zai shiga ciki ba inna nahnu nazzalna alqur'ana wa inna lahu lahafizun kuma wanda ya yi koshi da shi annabi muhammadu ya ce mama atakum rasulu fakhuzuhu wa ma na hakun an wabanta duk abinda manzo zo muku da shi ku karba abinda ya hana ku haɗu gabaninsa jumlan ƙur'ani in aka ce alƙur'ani ya ce to ba makawa a ciki zancen allah ne dole abi na amru ne dole a hannu in na nahayu ne dole abu abinda allah ya ce a ciki to kuma ƙur'anin ba mai fassara shi sai manzon allah don shi ya san allah shi allah ya komawa maganar annabi shi ke fassara ƙur'ani kan misali da maku allah ya ce a ƙimu salata a cikin alƙur'ani wani ƙimunan salata amma ba za ka taba gani inda allah ya ce sallan a zahar raka biyar la'asar hudu magariba uku isha hudu asuba ko kuma lokacin shi kaza ko sunan shi kaza wannan sai ya zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya fassara Allah ya ce a bada zakka ya ce zakka kawai me da me ake bada zakka sai hadisin annabi yake karantar da mu cewa kudi za a bada zakkan shi kaza dabba iri kaza za a bashi zakkansa kaza hatsi za a bashi kaza an zo maganar aure za ga an ce a yi aure kawai to me aure sai an zo jan annabi ya fassara to shi ne hadisi shi hadisin manzan Allah sallallahu sallama wato dukkan rayuwa maganansa cin abincinsa tafiyansa ɗabi'unsa halayensa to da yake shi ma ake Allah sallallahu alaihi maganan shi ba na Allah ba ne to maganan annabi kuma ya fi kowane irin magana na kowane irin malami domin shi daga Allah yake karban ilimin direct sau da haka hadisi kuma ya fi kowane irin karatu kowane irin na malami to amma da yake shi manzan Allah sallallahu alaihi ba Allah ba ne manzan Allah ne sai kawo magana yana cewa balligo anni walau aya ku isar da zance na ko da aya ɗaya da yawa wanda ya ji na ce zai fi wanda ya ji ɗin kiyayewa amma kuma can wani wuri sai ce karamin karya man kaza ba alayya mutu amidan wale ta bawa maƙadakon minan da duk wanda ya mani karya da gangan in an je wuta ya samu wuri ya zauna ma ba sai ya nemi inda nake ba to dalili kenan hadisin manzo Allah ya zama yana da wayan sha'ani ya za a yi a gane maganar annabi gaskiya da wanda ba gaskiya ba to nan ne fa sabai akwai wanda suka ga annabi muhammadu suka zauna da shi akwai na kusa kamar dai babban mutum a ce akwai wanda suke kusa da shi akwai wanda suke nesa to sai zama hadisin za ka ji an ce wani ya ji daga wani an wani an wani an wani an wani amma bin mamaki za ka ga a cikin sahabbai ɗin wanda ya fi kusa da annabi ba za ka je na yawan hadisi ba sai na abakar da wuya ka je an ce hadisin sai na abakar saboda tsoron wai karya annabi karya sauran sahabbai sun yi hadisai da yawa ga wannan hadisan su ne aka yi ta rubutawa shi sa shi kansa hadisi yana da fannin karatunsa kamin a karanta shi me yasa aka ce wannan hadisi sahihi me yasa ake ce wannan hadisi da'ifi me yasa ake ce ma wannan hadisi hasan to sai an koma babin karatunsa yaya hadisi zai zamo sahihi hadisin da aka karbo ga sahabin da aka san tabbatacce ya yi zamani da manzan Allah ya kuma kusanci manzan Allah kuma yana da kiyayewa kuma an kiyaye maganansa shi adali ne a kowane irin magana da zai fada in yi ruwaito hadisi masana shi kanshi ana so a san waye ma ya karbo hadisin tukunna yaya yake da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamin a ce shi wannan hadisin ya zama sahihi sannan shin shi kadai ya taba je wajen annabi shi kadai ne ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in ba shi kadai bane to da shi dawa shi kuma wancan ya yake to nan ake gane sahihin hadisi ana kuma gane hadisi mai kyau wanda shi ma ɗin kusan haka ne la'ifi kuma wanda aka ji hadisin wajen wani mutumi wanda shi ba wani kakarba ba ne a wajen manzala sallallahu ba kuma dai a san kusancinsa ba to shi ne ake gane hadisi da ifi da laifi in ka koma a iliminsa akwai albaikoni wanda ya kasa hadisi ɗaya wajen talatin da biyu amma wanda ya fi shahara za ka ji an ce hadisi sahihi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma hadisi sahihi da da'ifi in dai aka ce hadisi ne ko da da'ifi ne ya fi zance kowane malami a duniya ne sau da haka aka yi ta tara hadisai saboda cewa wannan Allah sallallahu alaihi wasallama a isar da maganansa imam malik mai mawaƙa shine imamu darin hijira wanda yake karantar da mutane hadisai tare da girmama manzan Allah wato nan za ka gane cewa ba ma hadisin ba shi kansa hadisin ma annabi ya ce dole a girmama shi kowa ya san imam malik duk sanda zai karantar da hadisi ma'aikin Allah yana cikin gida yana da mai masa iso in ka zo kana sallama sai a ce to a tambaye ka ka zo neman fahimtar addini ne ko hadisi in an ce hadisi ne sai ya yi wanka ya sa sutura mai kyau ya sa turare ya zo ya zauna a kan kujera sannan ya gaya maka ko da hadisi guda ɗaya ne don girmama ma'aikin allah da maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya wannan littafi mawaƙa sarkin lokacin haruna rashid ya kira shi ya ce zo ya karanta masa ya ji an yi wani littafi ya ce a'a idan kana son karatu ne girmama hadisi mazan allah ake gidana za ka zo ya zo gidan aka yi sallama ya ce ya jira ya yi wanka ya sa sutura ya sa tufafi mai kyau ya zo ya same shi akan kujera ya ce shin ka zo jin hadisi ne ko ka zo sarauta ya ce na rojin hadisi ne ya ce al'ilmu ya alu wa la yula alayhi ilimi shi ke sama ba a sama kan ilimi saboda ka sauka ƙasa ya sauka ya tankashe kafa sannan ya koya masa hadisi shi ma malik din nan ba sahabi ba ne bai ga annabi muhammadu ba bai ma zamani sahabbai ba ya yi zamani da waɗanda suka yi zamani da sahabbai ne don ba a haife shi ba sai bayan hijira ya kai shekara 90 a wani ƙaunin 93 haka aka haifi imam malik amma cikin ikon allah kamin shekara ashirin da wani abu ya zama dukkan malamai sun mika masa wuya ana karatu wajensa shi imam malik kenan za ka ga a cikin shi muwaɗare nan idan ana faɗin hadisai sahihai ba a sa shi amma kuma shi ma din nasa sahihan ne abinda ya sa shi yana da wasu manya-manyan malamai a madina wanda suka yi zamani da sahabban manzan Allah idan ya kawo hadisi ya karanta ya karanta ya karanta sai ce wannan haka yake naji na ruwaito amma wannan hadisi ko da yake hadisi ne ingatacce al'amuru inda na kama a zarkatu alalimi maladaniya mu al'amari wajenmu kamar yadda na samu masu ilimi wato wanda suka ga sahabban nan kenan a garin mu suna yi kaza kaza kaza wato yakan ajiye hadisin ya aiki da waɗannan maganan malamai manya-manya wanda ya same su masu tsoron Allah sau da haka shi imam malik akwai waɗanda suka yi littafai gabansa sun ambaci jami amma nashi an ce muwaɓa shi imam malik ya ruwaito hadisi dubu da ɗari bakwai da ashirin akwai hadisin da ake ce masnad wajen guda 600 akwai hadisin da ake ce mursal ya ruwaito 222 akwai hadisin da ake ce masa mawquf ya ruwaito shi 613 daga zancen tabi'ai kuma ya ruwaito 255 haka dai imam maliku ya nashi yace bayan ya gama ya kai malamai wajen mutum ya kai malamai su duba kowanne wajen malamai saba'in suka ce yayi yayi yana ce araltu kitabi haza ala saba'ina faqihan na bi da littafi na wannan akan malamai saba'in daga faqihan madina kowaɗannan su ne alaihi sun zaunar da ni akai sisa na ambace shi muwatta shi ba a taba samun wanda yi ba sai shi ne ya fara irin wannan ya ce da na gama waɗanda karan na zauna na bijiran mutane kwana arba'in amma shi ya ce shekara arba'in ne ina ƙoƙari ina tarawa to wannan kaɗan kenan daga cikin littafin imam malik wanda shi ne za mu fara karantawa yana da kyau a san menene hadisi ma tukuna بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه da yake maganan addini shi ake farawa mun gaya makwacin cewa alkur'ani kullum yakan ce a ƙimun salata ne mai ƙimunan salata to ya aka yi aka samu lokacin sallah ya aka yi aka samu rakawoyin sallah ya aka yi aka san karatun sallah ba dai alkur'ani ya faɗa ba to sai ya kawo mana hadisin yadda ya faru bayan an ba annabi sallallahu alaihi wasallam wajibtun sallah babu quti salati babin zai bayani a lokutan sallah yadda ya faru قال حدثني يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك بن انس عن الشهاب ان عمر بن عبد العزيز اخر الصلاه يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما فهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة yace yahaya dan yahayan laisi ya yi mana hadisi ya ruwaito daga maliku dan anas daga shahab cewa umaru dan abdulaziz shi wani sarki ne adali da aka yi shi bayan sahabbai ba a samu mai adalci kamansa ba a harar salatu ya jinkirta sallah yawon wata rana wadda kala alaihi urwatun zubair abdullahi dan zubair ya shigo inda yake ba kamar ya ba shi labari annal magira ibn sha'aba magira dan shu'bata akhara salata yawman ya taba jinkirta sallah wata rana huwa bil kufati yana kufa fa dakhala alaihi abu mas'ud al ansari abu mas'ud al ansari in ka ji an ce al ansari sahabin madina ne in ka ji an ce al muhajiri sahabin makka ne abu mas'udin nan al'ansari mutumin madina ne faƙala sai ce masa ma haza ya mughira me ya same ka ya mughira ma'ana yana zarginsa don me za ka jinkirta sallah alaisa kar alimta anna jibrila nazala shin bai zamo kasancewa jibrilu ne ya sauka ba fasalla ya yi wa annabi sallah fasalla rasulullahi sallallahu alaihi annabi ya yi sallah da sallan jibrilu mana farkon sallan da za a fara jibrilu ne ya zogun annabi ya yi wa annabi sallah annabi yana bin sai sallah sun masalla fasalla rasulullahi sallallahu alaihi sannan lokaci na biyu ya zo ya zo ya yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah lokaci na uku fasalla sun masalla ya zo masa ya yi sallah fasalla rasulullah ya sallah sallah annabi ya sallah sun masalla lokaci na hudu ya zo sai jibril ya sake sakowa ya yi sallah fasalla rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi ya sallah sun masalla lokaci na biyar ya zo sai ya sauka jibrilu fasalla ya yi salla fasalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi salla da ya gaya salloli biyar din nan daga azahar la'asar magariba kowace a lokacinta sun makala sannan ya ce bi haza umarta kaga yadda yanayin nan jibrilu yana gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da wannan yadda ka gani dinnan da shi aka hore ka yana gaya ma umar bin abdulaziz فقال عمر بن عزيز عمر بن عبد العزيز كمان bai taba jin wannan hadisi ba sai ilan ma tuhaddisu bihi ya urwa urwatu ka fasan abin da kake mani shi kake gaya mai ba shin wannan magana haka yake ya urwatu awa inna jibril huwa alladhi aqama li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam waqta salati shin yanzu jibrilu shi ya tsaida ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin sallah قال عروة عروة يتشي كذلك هكني كان يشير ابن مسعود عبد الله بن مسعود yake ishara al'ansari yau hadisu yana hadisin nan shi ma ya ruwaito ne an abihi daga babansa ƙala ƙurwatu ƙurwatu ya ce walaƙad haddasa ne aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan aisha matar ma'aikin allah ta yi mani hadisi cewa ma'aikin Allah kana yana kasance yusalli la'asara yana sallan la'asar wa shamsu rana fi gujaratiha tana cikin shamakinta wato bata riga ta fada ba kabla an ta zara tun gabanin ta bayyana na and amen وحدثني هيا وحدثني هيا أما عن مالك عن زيد بن أسلم عن الله بن يسار هيا من حديثي لك مالك لزيد بن أسلم لك عطاء بن يسار أنه قال ja'a rajulun wani mutum ya zo ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gun manzon Allah fasalahu ya tambaye shi an wakati subhi wani lokaci ne lokacin sallan asuba kala ya ce fasakata sai annabi bai ce mishi komai ba sakata anhu rasulullahi bai ba shi amsa ba hatta idza kana min al-gadi sai da ya kai gobe kamar ya zo ya tambaya yau ba ba shi amsa ba kuma yana zuwa yana bin manzan Allah sallolin na biyar amma yana so ya san wani lokaci ne mafi cancanta a yi sallan asubahi annabi yana so ya karantar da shi a aikace ne ba ya sanar da shi a baki ba sai da washe gari sallar subha annabi ya sallaci asubahi na tsala alfajiru da zaran alfijir ya fito sai annabi ya zo sai ya jagoranci sallah bai dai ba shi amsa ba sun masallar suha min manal gadi sannan ya sallaci asubahi washe gari gobe kenan bayan ranar da ya da fito alfijiri ba da asbar bayan wuri ya fara yin haske-haske daga nan salati ina mai tambayin lokacin sallan nan kala ya ce ha ana za ya rasulallah gani nan ya ma'aikin allah makala sai annabi ya ce ma bai na ha zai ne waktun tsakanin wannan lokaci guda biyu da na yi lokaci ne ma'ana ko da ke towon alfijiri kai sallan ko ka bari har rana ya fara sararewa wato haske ya fara yi daga wannan tsakani zuwa wannan tsakani lokaci kenan wannan ya rage kuma yadda jama'a suke taruwa idan jama'a ba za su taru da yawa ba da fintowar alfijiri kai in kuwa za a saurari wasu ka saurara ko da wuri zai fara sarari sarari annabi ya ce wannan shine lokaci وحدثني يا عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة لقى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت تاتي إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمرودهن ما يحرمن من الجلس wannan in yana da yawa in ba na shar'iyya bane in muhaffafa kenan in muhaffafa innahu ne ma'ana innahu abin da yake lamari da sha'ani kana rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama la yusalli subha yana sallar asbahi kaga wa khuffifat anna wa qallal amalu wato zaman lamu idza ma to malan ko kuma bayan babin nahwu ko wa khuffifat inna wa qallal amalu to in ka ce in to labarin in zai zamo da lami a ciki in kana rasulullah ta innahu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli subha wallahi kan sallaci asubahi fa yansarifu nisa lokacin mata sukan zo masallaci idan an gama sallan asubahi sai su juya gida to sukan zo su yi sallan asubahi mata su juya mutalafiatun min murdihin suna yafe da mayafansu ma yi urafuna ba a gane su minal galasi saboda jijjifi wato da dan sauran duhu duhu kenan kaga shi ma wannan lokacin sallah ne wanda sun yi malikin an zaid ibn aslam an adha ibn yasar wa an busr ibn sa'id wa an al-a'raj kulluhum dukkan waɗannan da aka ruwaito da zaid ibn aslam da adha da anas da sa'id yuhaddisunahu suna masa hadisi an abi hurairata sun ruwaito daga abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce man adraka raka'atan min as-subhi duk wanda ya riski raka ɗaya daga asubahi qabla an tatlu ash-shamsu kamin rana ta hudo faqad adraka as-subha ya riski asubahi ma'ana idan ka tashi bacci ka tarar da alfijir ya kero da dadewa har ka iya yin alola ka tsaye da sallah ka samu raka daya kamin ka yi na biyu sai rana ya hudu to sallan ka ta yi ba kala'i ba ce saboda ɗayan nan an fara ta a cikin lokaci amma yawa to shi ne ke cewa duk wanda ya riski raka daya ga sallan asubahi kamin rana ta hudu ba ma'ana wai yana nufin ka zo jami'i ka riski raka ɗaya ne a nan ba a'a ka falka ne da ka falka ko kun falka jama'a da yawa bacci ya kwashe ku ko wani abu dai ko shagala har kuka yin alola kuka samu yin raka ɗaya a cikin kamin rana ya hudu bayan nan kamin ku cika ɗayan sai rana ya hudu to kun riski sallah aikan yadda ake so lokacin ta ne hakanan waman adraka raka'atan min al-asri wanda ya samu raka ɗaya daga la'asar qabla an taghruba shamsu kamin rana ta fada ka kuma wannan ko shagala ko na abu da yana kai sallar la'asar sai ka zo gab da rana zai fada ya yi tuli-tuli din nan ya kaman zai fada ka iya yin alola ka shiga masallaci ka samu raka ɗaya kamin rana ta fada kamin ka ci ko na biyun sai rana ya fada kai ma ka samu sallah ba kala'i ba ne shi ne kaga fito dama suke fada inda za ka samu raka daya kamin rana ta fada wannan lokaci ya shiga ka samu sallah وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله يا رب تتكدى زوا مa'aikatan samana ummalu anan sarakunan da yake nadawa ya kai wani wuri shine amili wato kaman a ce hakimi wanda ya nada kai ka je ka rike wuri kaza ka rike wuri kaza to su ne ake ce ma'ummal yana rubuta masu takarda yana horonsu inna ahamma amrikum indi as-salatu mafi damuwan al'amarinku a wurina in ji kuna tsaye da sallah kamar hafizaha duk wanda ya kiyaye sallah wa hafaza alaiha yayi girace a kanta ma'ana sallah kamin lokacin ta kai mata tanadi ka shirya mata hafaza alaiha kenan hafiza dinahu ya kiyaye addininsa wa madayyaha wanda duk ya tozarta sallah fa huwa lima siwaha al ya'ushi ya fi tozarta ga abin da ya walice ta ma gaya musu wannan gargadi kenan su damu da sallah su tsai da lokacin sallah su yi jirace a kai ma'ana su shirya tsab kamin sallah ya zo sannan ya sake rubuta masu an sallar zuhra idza kana alfai'u dhira'an ku sallaci azhar idan inuwa ya zamo zira'i guda anan abin da yake nufi zawwal me yake nufi da zawwal idan rana ya fito daga gabas yana yin yamma zaka ga idan katanga ya fuskanci kudu da arewa zaka ga inuwa a yamma nan gabas din ba za ka ga inuwa ba rana za ka gani to idan ranar na tafiya yana tafiya yana tafiya za ka ga inuwan nan na gabas yana raguwa yana raguwa yana raguwa idan ya zo tsakiya shi ake ce mai istiwa'i za ka ga katangan ba inuwa ta gabas ba inuwa ta yamma to da rana da zaran ya karkata zuwa yamma to za ka ga inuwa ya fara sauka a gabas din to wannan inuwan ne za ka auna don lokacin ba agogo wannan inuwan ne za ka auna idan ya kai haka kamo ɗaya daga inda ya sauka a ƙasa to sallan azhar ya shiga na ila an ya kuna zillu ahadikum mislahu haka za a yi ta yi har a kai lokacin da inuwan miƙuwan inuwan ya kai kamar tsawonka don ka tsaya a rana in inuwa na rana na tsakiya za ka ga mutum kamar dan wada inuwansa idan ranar na ja baya za ga inuwan na mekewa yana mekewa saboda ranar ya yi yamma inuwan na mekuwa to daga inda ya kai zira'i nan za a fara to lokaci ne har zuwa lokacin da inuwanka zai ta miƙawa zai ta miƙawa in ya kai daidai tsawonka duka wannan lokacin ne wal'asara ya ce kusallaci la'asar washamsu murtafi'a rana tana sama bata fara sunkuya ba baila'u tana fara na ƙiyatin tsarkakakkiya mana kaga rana in ya fito da farko za ka ga haske to in ya zo fadawa za ga ya fara turi haka ya fara turi yana yin kamar ɗan jaja haka da sauransu to sallar la'asar ana yi ne tun tana sama bata fara sunkuya ba tana fatsa tsarkanta bata fara yin wani turi-turi ba a ƙadar ma ya shirin rakibu gwargwadon lokacin da da mutum zai hau doki bayan la'asar ɗin zai tafiya farsahaini farsahi guda biyu ko farsahi guda biyu kama mil shida kenan au salasatun ko uku kabar gurobi shamsi gabanin faɗawa rana sannan ku sallaci magariba iza garbati shamsu idan rana ta faku da rana ya fada lokacin sallan magariba ya zo wal isha'a ku sallaci isha'i idza ghaba shafaqu lokacin da shafaqi ya buya shafaqi abin da ake cewa shafaqi shine idan rana ya fada ka dobi gabas zaka ga da jazur wurin yayi jazur ba rana yayi ja to ana nan ana nan ana nan zaka ga jan yana bacewa idan jan ya bace gaba ɗaya ya zama duhu to lokacin isha'i ya yi kenan to lokacinta ne ila sulusin laili zuwa sulusin dare mana a kasa dare uku zuwa kashi ɗaya kenan kamar yin dare awa goma sha ɗaya sha biyu ne to daga nan a ce in an samu awa hudu duka lokacinsa ne kamar nama wanda ya bacci falana mata ainihu mana wanda bayan magariba ya kwanta ya bacci to kar yadda idonsa ya bacci har sallin ya zama kala'i kamar nama ya sake maimaitawa wanda ya bacci falana mata ainihu kar idonsa ya bacci kamar nama ba ma lalama nan wanda ya bacci kar idonsa ya bacci ma'ana ya kiyaye sallan kenan sannan ya ce ku sallaci asubahi wannan juma tauraru badiyatun suna sarari mushtabikatun suna sarkafe da juna mana kun ga da sauran duhu kenan lokacin asubahi ya zo وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى عمر بن الخطاب يربط مع أبي موسى an salli zuhra iza zagati shamsu ka sallaci azhar idan rana ya karkata ma'ana zawwal kenan wal asra ka sallaci la'asar wa shamsu rana bayda'u tana fara sallakiyatan tsakakiya kabla an yadkhula ka sumratun tun gabanin turuturu ya shiga mata wal magariba magariba idza gharabat shamsu idan rana ta fada wa akhir salata ka jinkirta sallah ma lam tanan matukan baka yi bacci ba nishi abin da ake so a isha inda hali ba za ka iya bacci ba ka jinkirta ta sai can wani lokaci saboda ita zamo shi ne ƙarshen sallanka ya zamo daga wannan sallah an rubuta maka ka cika aikin yau kana gamawa ka je ka kwanta to shi ne ke cewa kuna iya jinkirta a sallan isha matukan ba bacci zai dame ka ba in kai bacci bacci zai rinjaye ka to amma wasalli su baka sallaci asubahi wani jumu tauraru baniyatun suna sarari mushtabikatun suna tarkafe da juna wa kai karatu fiha a cikin sallan asuba bi surataini dawilataini sura guda biyu masu tsawo biyu minal mufassal daga sura da ake ce mufassal dogaye to shine an ce farkon su suratul hujurati وحدثني عن مالك عن عن عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب يا ربوتا زوى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقيا كصلاتي العصر رانا تنافر رككيا kadara ma ya si buraki gwargwadon yadda mai hawan dabba zai iya tafiya salasa farasiya farsahi uku wa an salli isha ka sallaci isha wa da sun yan malikin an yazi nu ya zayad an abdullahi bin abi rafi maula ummi salama zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu sa'ala aba huraira ya tambaya abu huraira an waqti salati lokacin sallah فقال أبو هريرة أبو هريرة مسا أنا أخبرك نيكو زنباك لابالي سل الظهر كسلاتي أذان إذا كان ذلك مثلك لوكتين إنوان كي كي دي دي تونك والأسر الأسر إذا كان ذلك مثليك إذن إنوان كي كي مثال تونك قدابيو والمغرب مغرب إذا غربت الشمس إذا رانا تفادا والإشاء إشاء ما بينك وبين ثلث الليل تكانك لثلث دري وصلي الصبح كصلاة أصباهي بقفج تو أشبكي يعني أنا نفهم الجلسة جدفي وحدثني عن مالك عن إساق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي الأسرة من كسن مكان صلاة الأسر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف sai mutum ya fita zuwa wasu kabila da ake ce mani amr ibn auf fa yajiduhum ya same su yusalluna al-asra suna sallar al-asr wato fagen tafiyan da nisa mukan yi sallah a gida mu zamo mu je can kuma wajen bani amr ibn auf domin yalwan lokacin sallah mukan same su suna sallah don su mutane ne ma'abota noma da shuka sai sun gama ayyukan su kan shirya su yi sallah na وحدثنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك انه قال كنا نصلي العصر منظم مكن يصلى العصر ثم نذهب يذهب الذاهب الى قباء sannan mai tafiya ya tafi kuba kuba ba cikin garin madina yake ba yana bayan garin madina ne ya kai kusan mil kudu haka to muka sallaci la'asar sai mai tafiya ya tafi kuba sai same su bayatihim ya zo maso shamsu rana murtafi'atun tana sama wato bata fara sunkuya ba mana kenan da sauran lokaci da yawa wasu sun ce tsakanin fagen mil biyu ne ko uku na wadasni an malikin عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدرك الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي بل اسكي متاني با سينا ساميسو سنا سلن أظهر بعشي اللوكة دا يشيغا حال ملاشي واتو ربي زوال كينا dan da safe zuwa yamma zuwa rana hukuncin safe ne daga kuma azahar zuwa rana hukuncin yamma ne shi ce bil'ashi sai lokacin da zawwal ya shiga wannan kenan wakacin sallah to zai magana akan lokacin juma'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to sai kuma wani litini allah sabon gajiwa da fiƙihu abu ne guda ɗaya kun ga wannan yana cewa an wane an wane an wane an wane sannan a kai ga biyan bukata shi ko fiƙihu sai ce kawai hukuncin kaza kaza ne hukuncin kaza kaza ne hukuncin kaza kaza ne bai ce maka wani ya ruwaito daga wani daga wani ba saboda kwatancinsa mutum ne yake son ya ci abinci so yake gan shi a kwano bai kamata ka je kana mashi bayanin sai an samo dawa an yi surfe an kai nika ko an dafa an kyo kayan miya an yaji yinwa da yawa to shi sa aka ɗauko aka ce hukuncin kaza kaza ne hukuncin kaza kaza ne duk abin da ka gani a fikihu to daga wannan hadisin aka ciro shi sa ake ce kuma wannan yadda ake gane akwai fanninsa daban ana ce mashi usulul fikihi usulul fikihi zaka ga man tawalla bi ghairi wulu'in fa huwa kafir to ai maganan hadisi ko abu kaza sunna ne abu kaza musabi ne duka hadisi to amma saboda saurin bukatan sai aka ce hukuncin kaza kaza hukuncin kaza kaza hukuncin kaza kaza to zaka je wani wuri kuma kaga imam malik ya ce ai kaza ya kamata a yi shi nashi wajibi ne wannan ce shi ba wajibi ba ne kan misali zan baku kamar aure maliku ya ce shi fa ba za a yi sadaki ba sai rubu'in dinari idan aka yi aure bai kai rubu'in dinari ba gaskiya aure bai ba hadisi ya samu na annabi sallallahu alaihi wasallam imamu shafi ya ce a'a duk abin da za a kira shi sadaki ko da kwandala ne in ta yarda shi kenan ya aure shi ma hadisi ne ya samu wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure da rubu'in dinari wannan kuma ya zo wajen annabi mata ta ce tana son miji ya ce kawo sadaki ya ce ban da shi me kake da shi ce ban da shi ya ce ka nemi koda kwandala ka kawo to kaga ya ce tun da annabi ya ce koda koda sai imam malikan ce to ni na dauki ni dai sai an yi rubu'in dinari imam shafi ya ce a ba ruwa na kawai ni sai koda koda kwandala ne ni aka samu hadisi shi kenan yanzu sai misali a shari'a idan yaro ya sha maman mace ba ita ta haife shi ba bai kai shekara biyu ba a yayin shi ba sai ya tsotsi maman wannan mata idan ya tsotsi wannan mata maman wannan mata matan ta haranta ya aure ta ta zama uwarsa ‘ya'yanta sun zama ‘yan uwanta ‘yan uwansa ba zai aure ‘ya'yanta ba to a nan sai aka samu hadisi ya zo da wannan hadisin asarari imam malik ya ce ko da tsotso ɗaya ne yaron ya sha tsot to ta haramta ‘ya'yanta sun haramta to sai imam malik ce ko da tsotsodo ne kai ko da an ciro a kofi ne aka dan sa ruwa aka kada aka ba yaro ya sha ta zama haram imam shafi ya ce ni dai a wurina sai ya sha so biyar in dai ba sha so biyar yi ba ban yi ba kuma duk hadisi ne imam malik ya ce me hujjan kai ce annabi ya ce dai duk wanda ya sha mamani ko tsotso ɗaya ne sai imam shafi ya ce a'a ai na samu hadisi hamsar la'atin yi harimna tsotso biyar ne yake haramtawa ba so ɗaya ba tsotso biyar ne yake haramtawa da shafi ya ce gaskiya hadisin haka ne amma fa mutum ɗaya ruwaito ni ban yarda da wannan ba shekawa maliko ya ce eh to ko da mutum ɗaya ne ruwaito a maliko yake cewa wannan hadisin da kace so biyar ɗin na mutum ɗaya ruwaito ko da yake dai sahihin mutum ne na fi so a samu mutum biyu ni na ɗauki wannan shafi ya ce ni na ɗauki wannan to nan ake samu duk wasu abubuwan da gani a hadisi ne kaza da kaza da kaza ana bin wannan kana tare da fikihu za ka dinga gano ashe daga kaza aka ciro kaza da kaza aka ciro kaza alhamdulillah